أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تسمن صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار bayan haka muna isa da sabon gaisuwa ta addinin musulunci tahiyyatu ahlil islam tahiyyatu ahlil janna wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga mahalicin mu Allah da kowa da kowa muna da kallon ranar sakamako da hukunta mu kasance rayuwa a wannan safiya ta lahadi wacce take goma sha shida da lissafin ramadan hijiran fiyayyen halitta farin jakada annabin allah annabin rahima manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda yake daidai da yau goma sha shida har yanzu ga lissafin Maris a kalandar masu albashi shekara ta dubu biyu da arba'in da ashirin da biyar kuma kamar da muka saba muka yi tafsirin alkur'ani mai girma bayan sallar asuba muna addu'a ya mabukakin sarki ya azurta mu da ikilasi ya ba mu ikon faɗan daidai karanta daidai da fassara daidai da kuma ba mu ikon aiki da daidai ɗin har tsawon rayuwa a jiya in mintuna za mu mun kwana ne a kan aya mafi girma a cikin alƙur'ani wato ayatul kursi cikin ikon allah za mu tashi aya da take bai da ita zuwa ga abin da allah ya hukunta ma iya kaiwa a karatun mu ne allah madaukakin sarki sai ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
bayan ayatul kursi ayat da ta biyo bayan ta ita ce fadin Allah madaukakin sarki la ikraha fid din babu tilastawa ko mutane cewa sai sun yi addinin Islam qad tabayyana rushdu min al-ghayy haqiqa shiriya tan tagariyar shiriya ta bambanta daga halaka ko bata don haka faman ya kafur bi tsaguti wanda ya kafurce ba tsagutu wa yu'min billahi kuma ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa haqiqa yayi riko da igiya amintacciya lam fisama la hawata ba za ta tsinke ba wallahu sami'un alim Allah shine mai ji kuma mai ilimi game da abin da bayansa suke aikatawa wannan aya tana mana ishara ga rashin halaccin tursasa wa mutane sai sun yi addini ba a sa mutum dole a ce sai ya yi addini ta yiwu mai sauraro ce a to me yasa idan mutum ya yi da ake ce masa ya wai an sa shi dole ke sai a ce ka jahilci ma'anar ayar ka jahilci tsarin shari'a na musulunci abin da ake nufi da babu dole shine kuna zaune a gari tare da arna wanda su arna ne babu ruwansu da addini sai ku ce musu to bi musulunci dole a nuna musu bakin bindiga ko wani wani dalili na tsoratarwa a sa su dole sai sun bi addinin musulunci to a tsarin shari'ar musulunci babu wani babu dole akan bar mutum da da kafircinsa ita kafircinsa wajen shi da Allah lakum dinukum waliya dini ku je ku ci gaba da addinin ku na makusanci mu ma mu ci gaba da namu addini na shari'ar Allah wa rabbuna rahmanu a'lamu man huwa ahada hasabila ubangiji mu mai rahama ya fi sanin wani ne yake kan tafarki har yanzu mutane suka rude game da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila nas an umarce ni in yaki mutane hatta yashhadu ko kuma hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza fa'alu zalika idan sun aikata haka asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun katange daga gare ni jinanansu da dukiyoyinsu illa bi haƙƙin islam sai fa haƙƙin musulunci kawai da za a ɗauka a ciki wa hisabuhum Allah sakamakon sai na wurin Allah madaukakin sarki domin ga wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne wanda ya inganta abinda hadisi yake nufi daban abinda kuma mutane suke ɗauka suke aiki da hadisin a haka daban umirtu an uqatilan nas yana tare ne da faɗin Allah madaukakin sarki uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir kuma zaka iya fahimtar cewa hadisin yana fassara wannan ayar ne in ka duba wata rana sabon manzo Allah sun fita yaki kafin su je yaki annabi yakan tara su ya musu jan kunni abinda turanci yake ce masa orientation manzo Allah yakan yi kamfin din su sai musu orientation kafin sai ya ce mutum uguzu fi sabilillahi je ku yaki da daukaka addinin Allah daga cikin bayanan da yake musu yakan ce musu la taqatul walida kada ku kashe mata ko kuma yara ganana kada ku sare amfanin mutane kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza sai fa wanda dauki makami yake tunkarar ku da yaki nan ne kuma za ku yi kansa kuma da makami domin neman yadda za a yi a ce kun yi nasara sannan kar ku farwa mutane da yaƙi jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna zuwa abin da za ku fara kiran su akai shine ku kira su zuwa ga su zo su musulunci ku kira su bi musulunci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yi shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah idan sun aikata haka shikenan idan kuma sun yi to ku ce musu ba komai ku ci gaba da arnancin ku amma za ku biya jizya idan suka ce ba ku isa ba ya ce to ku roƙi Allah nasara shi ke sai abin zafa da kamar da suka so amma ko ya tura yaƙi baya yadda a fara yaƙi sai an yi waɗannan abubuwa a kiraye mutanen zuwa ga la ilaha illallah an sun amsa magana ta kare fakat in ba su amsa ba fa sai ya ce to shi ke ku yi zaman ku akan arnancin ku amma da sharadi ba za ku ba da kafa ba da za a shigo a yaƙe mu ta hanyar garin ku zamo kafaran amana ce yi mun yadda za mu yi annanci mu zauna to amma fa za ku biya jizya ta wannan ba ku isa ba to dan ku isa ba kuma kuna zauna a daular musulunci to lalle fa sai dai ku tashi ba za a sa ku bi addinin musulunci ba tilas babu wanda zai tarsa sa ku bi musulunci sai dai kawai abin da za a yi ku tattara naku ya naku kuma wannan area da ku tafi can yadda sauran arna suke zaune ku ci gaba da arnacin kona ko ba za mu yi ba musulunci addini ne mai saukin gaske ta yadda ba a tinkara mutane da yaƙi har sai an sanar musu za a gaya musu cewa ana so ne ku yi kaza a in sun amince shi kenan in ba su amince ba to a nan ne ɗauki mataki a kansu matakin da ya dace da irin tutsu da suka yi hadisin usama da muke magana a kayi usama an tafi yaƙi tare da sahabban manzan Allah sai ya zama da wani ja'iri in ya ga an yau kansa sai ce a shaɗu Allah ilaha illallah wasu an gaya musu kada ku kashe wanda ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah to yanzu ga shi ya faɗa kuma ana yaƙi sai ya bari ka juya baya sai kuma ya kanka da takobi ya soke ka ya yi wa sabon manzon Allah irin wannan shakiyancin har sai aka gane cewa wannan faga abin da yake yi shine Usama yayi kansa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah Usama ya ce ai ka makara ya saka takobi ya fille masa kai kuma dama mutumin yana da 'yan tumaki da awaki aka haɗa su zuwa cikin dukiyar ganima bayan an je yaƙi an gama an dawo suna dawowa kafin Usama ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya je ya ga wa manzon Allah cewa Usama fa yau yayi wani aiki manzon Allah cewa ne irin aiki sai aka fashe labari aka ga wa manzon Allah cewa ai akwai wani kana rajul wani mutum ne idan an yi kansa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah an bar shi kuma sai sare wanda yi kan nasa ya yi wa mutane Usama kuma da yi kansa ya ce ashhadu an la ilaha illallah Usama ya ce masa ya makara ai Usama ya burge mutane manzo Allah ran sai baci su sun dauka wannan ta Usama yi manzo Allah ya ce kirawo masa Usama Usama ya zo Usama ya aka yi ne sai ya ce ai manzo Allah kaji kaji kaji da karfin jikinsa ya dauka shi ma ya abin kirki manzo Allah ya ce masa yanzu Usama a kataltahu ka kashe shi Usama ka kashe shi inji Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da an kala la ilaha illallah bayan ya faɗi la ilaha illallah Usama ya ce dai shiru manzo Allah yana ta maimaita wani saka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah ya ce manzo Allah ni fa abin da na fahimta shine yana faɗan la ilaha illallah ne domin a kyale shi saboda yana gani yana da dukiya kan dukiyar zai zama na gani ba amma ba ya faɗa bane don ya shiga musulunci kuma ma hasali ga abin da yake annabi ya ce to afala shaqaqta sadrahu me yasa baka bude kirjinsa ba me ba ka kashe shi ka bude kirjinsa ka ciro zuciyarsa ka bude zuciyarka ga cewa a cikin zuciyarsa har cikin zuciyarsa yana faɗa ne a harshe abin bai shiga zuciyarsa ba me yasa baka yi haka ba ya usama a qataltahu ba da Allah an qala la ilaha illallah kai kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah usama yace sai da naji ina ma a ce da ban musulunta ba sai a bayan wannan ba saboda yadda manzon Allah ya kamba malaifin yace to ya za kai da la ilaha illallah sa a gobe ranar da kiyama mun je wurin Allah bayan ya faɗa yaya za ka yi da ita wannan kuma sai mu dawo kanmu mu ne muna zaune a daula ta musulunci tare da cewa kasanmu najeriya ga wajen ne an jinjimina ne akwai na ci akwai na zubarwa akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan tozalla a rafi duka muna gaure tumbin giwa ne sai ya zama na jam'iyyar siyasa ta raba kamar dpc da neco a ɗauki makami ana sare ɗan pc ko ana sare ɗan neco wannan ina wani misali da jam'iyyun siyasa da baya ke lokacin su sarrafa dusan irin wannan ta'addancin kashe mutane a kan siyasa mutum ya gudu ya bar ƙasarsa ta haifuwa ka bincika a baya can yi wannan abu to irin wannan siyasa ta jahilci har yanzu mutane suna yin ta kawai don wannan yana sdp wannan yana pdp wannan yana apc sai a ɗauki makami a kashe ɗan wancan jam'iyya da barandami da adda da gariyo to yanzu wancan kafiri ne kuma ga ma abin da yake usama ya kashe shi shi kuma yanzu wannan ɗan uwanka musulmi ne abin da ya bambanta ku da shi kawai jam'iyyar siyasa jam'iyyar siyasa ce ta raba ku da shi kuma ka ɗau makami ka kashe shi to yanzu ya za ka yi la'ilaha illallahunsa da yake ta faɗa ya za ka yi da sallolinsa da yake ta yi ya za ka yi da matarsa da ya aura a ƙarƙashin musulunci wanda a masallaci ya kaɗu ko kuma liman ya ɗaura auren tare da dandasan shaidu na musulmi aka ɗaura auren ya za ka yi da 'ya'yansa wanda duk 'ya'yan sunayen musulmi ya saka musu sai da ka yanka rago kamar yadda musulunci ya tanada duk ya za ka yi da wannan lallai ne mutane mu ji tsoron Allah kada ruɗu na bin umarnin shugabannin jam'iyya ya sa mu kasance ba mu da hankali wallahi duk wanda ka kashe shi a dalilin bambancin aƙidar siyasa ka shiga uku ranar alƙiyama ka kashe shi da gangan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban alima in ji Allah madaukakin sarki duk wanda ya kashe mumini da gangan fa jazaohu jahannam mako masa ko sakamakon sautin jahannam ne khalidan biya ko ya shiga ba fita wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya fushi da shi wa la'anahu ya nesantar da shi daga rahama sai Allah a ce shi wa adda lahu azaban alima kuma ya masa taltalin azaba mai radadin gaske to yanzu sai ka shirya ko dai ka ci gaba da ɗaukan barandami da gariwa kana tinkaran yan adawan siyasar ko kuma ka gaya wa shugabanninka kai musulunci ya hana ka a matsayinsu na shugabanninka kuma musulmi ya kamata a ce su taya ka wurin kyamatar ɗaukan makami domin tinkarar dan uwanka musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lazawalud dunya ahwanu inda Allah duniya a ce ta gurguje ta tarwatse ta rushe yanzu babu ita ya fi sauki a wurin Allah min hiraqati damin bi'in muslimi akan azubar da jinin mutum musulmi a duniya inji annabi sallallahu alaihi wasallam don haka in mun dawo cikin karatunmu la ikraha fi din babu tilastawa ka ce kowa sai ya zo ya bi addinin Allah ka ce kowa sai ya sallah shi dan adam ba a sa shi dole za ka iya tursasa shi din ka ce sai ya yi to amma ba zai maka abin da kuma ransa baya so ba karshe a maimakon ka mai da shi musulmi sai ka mai da shi munafiki ka bincika a maimakon ka mai da shi musulmi sai dai ka mai da shi ya koma munafiki ma'anar munafiki shine zai nuna maka yana yi dai saboda ya ga alama za ka cutar da shi amma kuma a ransa kwata-kwata baya yi haushin kama yake ji allah allah yake samu wata dama ya murkushe ka kamar da yadda shi sardauna ya dauka a matsayinsa na jikan gidan shehu mujaddadi usman bin muhammad bin usman bin fodiya a lokacinsa sai sardauna ya dauka zai ke iya wa mutane tsari na kyautatawa kuma ya saki jiki da su sai ya zamana wanda ya jagoranci a kashe sardauna har da wanda sardauna ya ɗauka ɗan ne arni ka ɗauki murtala muhammad shi ma shi ma kusan irin haka ya ɗauka yana tarerayensu wanda ya sa aka kashe murtala ɗan gaban goshi murtala ne kuma arni ana kiransa mejo bukka suka dimka tana jin sunan nasa ba ka ga jirgin bakin arni to shi ya kashe murtala da makamantansu don haka dai a tsarin shari'ar musulunci shine idan mutum ya ce ba zai musulunci zai zauna a daular musulunci inda daular musulunci ne kuma zai ke biyan a jizya ta yadda bayan ya biya jizya din ma'anan ba da jizyan a nan ma ba da haka ba da ba za ma ka fito da wasu ma'anan ba da jizyan ita ce idan ba shi da lafiya zai je asibitin musulunci na wannan daular din a nan za a masa magani kyauta kyauta ko yana da kuɗi ko bashi da kuɗi in yaje jinya za a masa magani kyauta idan yana kasuwanci babu mahalukin da zai balla masa shago ya ɗiba masa kaya kuma a kyale shi za a kare masa dukiyarsa kyauta yana zaune yana kasuwancinsa babu wanda zai ci masa mutunci a kyale za a kare masa mutuncinsa har yanzu kyauta ba sai ya kai kara ba da zarar an ga wani yana ci masa mutunci yan anguwa za su faɗa jami'an tsaron daular musulunci za su su kama wanda suke cin mutunci wannan kafiri da yake kasuwanci a cikin karkashin daular musulunci a kama su a ladabtar da su gwargwadon abin da shari'a ta tana da to ka ji manufa na karban jizya din ba wa kawai ana karba bane dan su arna ne kawai saboda akwai aikace aikacen da za su iya tasowa wanda suke bukatan kashe kuɗi kuma ta yi a lokacin bai shirya wa kashe kuɗin ba to kawai ɗauka zai iya kai inda ake yi din kuma za a yi masa ba tare da aka ɗauko sisinsa ba me dalili saboda yana biyan jizya in ka so ka maka shi inshora yake biya za a kare masa dukiyarsa za a kare masa mutuncinsa za a kula da lafiyarsa kyauta a daular musulunci alhali kuma yana arni kuma za ka iya fahimtar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zama da arna da dama in banda daga baya da ya fahimci suna masa fitun bila ya ce duk a daga musu gaba su bar masa madina bai ce ba dole su shigo musulunci ya ce a su fita su bar madina kawai aka kore su yahudawan banu ƙuraiza da banu kainuka aka fatattake su suka bar madina to in ka cire waɗannan babu inda annabi sallallahu kuma sun ɗin ma aka bincika asalin abin cin amana suka yi sun ba da kafa suna haɗa baki da arna don a zo a yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin mutunci da shi da sahabbansa to wannan ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su isa ba shi yasa kuma ya kore su yahudawan kaibara da makamantarsu nan akwai kira zuwa gabin la ilaha illallah da Allah madaukakin sarki ya ce a kuma ya kafin duk ɗaguti wanda ya kafin ce ɗagutu ɗagutu suna ne da ake sakinsa akan abubuwa da dama da suke koma bayan Allah malamai suka ce kowa cikin gida ne sai ya zama na mai gida yana umarni da a saba wa Allah kuma iyalan gidan suna bin sa akan haka to wannan mai gida ya zama wa iyalan gidan nasa ɗagutu su kuma sun zama masu bauta wa ɗagutu amma dai da malamai suke bayanin me ma'anar dagutu suka ce wa dawagitu kasirun dagutai yawan gaske wa ala ru'usihim kamsatu amma manya manyan dagutai na sama su guda biyar na farko iblis shedan la'anahu Allah Allah ya tsine masa wa man da annasa ila ibadati nafsihi da wanda ya kirayi mutane cewa su su bauta masa wa man ubida wa huwa radi da kuma wanda ake bauta masa alhalin yana so wa man hakama bighairi ma anzalallah da wanda yake hukunci ya ajiye hukunce-hukuncen Allah ya ce tsarin abin da yake ganin ya dace shi ne kamata a fi ba hukuncin Allah ba sai na biyar ɗinsu wa makomanin da a shay'an min ilmin gaibi da kuma wanda yake ikirari cewa shi ya san gaibi waɗannan biyar ɗin sun fi kowa muni a duniyar zama ɗagutu oga kwata-kwata a wannan duniyar ɗagutun shi ne shaidan sai kuma sauran suka biyo baya don haka idan har ka ga mai da'awar sanin gaibu sunansa ɗagutu kai kuma ka je kusa kana neman ilimin gaibu ɗin ka zama mai bauta wa ɗagutu yawa don haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ataka hinan aw arrafan a wata ruwa ya ce lan tuqbal lahu salata 40 laila ba za a karba masa ba sallah ta kwana 40 a wata ruwa kuma ya ce man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu bambancin ta da wancan kenan fasaddaqahu bima yaqulu ya gaskata bokan da abin da bokan yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammad haqiqa ya kafirce abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai illa ga zuwa gurin boka ko mai duba matukan kaji mujarradin zuwan zai sabbaba a kikar ban sallar ka ta kwana 40 kawai daga zuwa ne ma yanzu kaje ne sai ya faɗa kace baka yadda ba to kwana arba'in zaye yana bauta wa sarki mu bai karba ba Allah idan kuma ya je sai ya gaskata ya ce to yanzu boka ya zai tun da ka faɗi haka sai ya ce za ka kawo kaza za ka kawo kaza za ka ba da farin rago biyar ka ba da karam na guda biyar turmin Allah wayo guda biyar ko ka ba ni kuɗin ka sile ɗari zan maka magani to duk wanda boka ya je ya masa haka kuma ya nemi manufa mafita ya za a yi boka ya ce ga yadda za a yi sai kuma yace to bari mu je mu nemo to yanzu wannan ya kafircewa daga Fatiha zuwa Nurul Jannati wal Nas na ga yawa kansa asara shi yasa Allah madaukakin sarki yace wanda ya kafirce ya saki dagutai yayi imani da Allah la ilaha illallah kenan ko annafi wa ithbat ithbatul ibada lillahi ta'ala shine wa yu'min billahi ya rushe duk wanda ake bautawa kuma bayan Allah sai ya dawo yace sai Allah guda daya ma'ana yanzu shi in ba shi da lafiya Allah ne zai zai nemi magani a wurinsa in ba shi da abinci a wurin Allah zai nema in ba shi da kuɗi a wurin Allah zai nema bai yadda ba cewa wani mahaluki kuma bayan Allah yana iya yawan mutum wani abu da nau'in arziki ko kuma jiyar da shi daɗi ko sa masa farin ciki Allah madaukakin sarki ai ya gaya mana innahu huwa adhaq wa abka Allah shine mai saka dariya kuma shi ke saka kuka to kaga babu wanda sai saka farin ciki sai Allah ba kuma mahalukin da ya sai saka kuka in Allah bai saka yi ba wannan Allah ke da ikon yin wannan dan haka to me na daga hankali kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana kada ka dauka wani ne ya maka komai sai abin da Allah tun fil azal da ma ya rubuta cewa abin zai faru da kai to inda muna imani da irin wannan imani na hakika tabbas da mun zauna lafiya a duniya kuma da babu yadda za a ga mutane suna ta faɗi tashin neman yaki halal yaki haram sai sun tara wa kansu dukiya ita dukiya da kake kallo kaso ne da Allah madaukakin sarki yake kasaftawa kuma yakan bayar da ita daidai gwargwadon bukata na waɗannan bayi da ya yanka musu Allah ya gana da wani a menene urwatul wuthqa tun da an faɗi faman yakfur bi dagut wa yu'min billah faqad istamsaka yayi istimsaki ma'ana yayi riko ya kankame ya makalkale bil urwatul wuthqa da igiya amintacciya to mecece wannan sai mu tambayi masanin tafsirin alkur'ani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abdullah bin Abbas yace al-urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah ubatul wuthqa da ake magana ita ce la ilaha illallah igiya amintacciya wanda in ka rike lan fisama laha bi ma'ana lan inqifa alaha ba za ta tsinke ba ka rike ta wallahu samiul alim Allah shine mai ji kuma masani game da ayyukan bayinsa don haka ka makalkale wa la ilaha illallah sai ka samu tsira Allah ya gana da mu sai Allah ya ce mu
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allah ya saka da alheri ubangiji madaukakin sarki yace Allahu waliyul ladzina amanu Allah fa shine masoyi majibincin waɗanda suka yi imani me yake musu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da bayansa masu imani daga dukkai na jahilci dukkai na halaka dukkai na bata ila an-nur zuwa ga haske na musulunci wallazina kafaru su ko waɗanda suka kafirce awliya'uhum dagut masoyansu su ne dagutai yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat suna fitar da su daga haske na imani daga haske na shari'a zuwa ga duhu na jahilci da duhu na bata ulaika ashabun nar waɗannan su ne tatattun yan wuta hum fiha khalidun da sun shiga wuta ba za su fito ba dawwama za su yi saboda suna fito na fito da dokan Allah madaukakin sarki suna yin ayaga wa hukuncin Allah madaukakin sarki Allah ya ce gabar sun ce yamma ne gabar kuma sun bi sun yi watsi da yadda Allah dan ya faɗa to tabbas waɗannan saboda suna fito na fito da Allah makoma su wuta ce kuma sun shiga ba za su fito ba duk wani mai bin dagutu yanzu mun ƙare bayani wane ne dagutu wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut wadanda suka zama butuluwa Allah to masoyansu su ne tagutai shine da zaran ya ji ciwon kai sai ya ce bari mu je wurin boka ya duba mana me ya same mu akan da zaran ya cin tibe zai ce mu je wurin boka duniyar nan sai mutum ya tashi ya tsaya shi a tunaninsa shine babu wani abin da Allah zai daura masa sai in wani ne ya masa ai hamu aka sa mana tunda an sa mana hamu ya kamata mu tashi mu tsaya to kaga akwai gyara a cikin rayuwar mutane da dama wasu ma wanda baka yi tsammani suna irin wannan sukullan ba sai kaga suna cikin masu yin irin wannan sukulli na rashin tunani neman mafita ta hanyar bin aljanu shedanu da sauransu shedinul insu wal jin wanda Allah madaukakin sarki ce yuhi ba'dahum ila ba'din zukrufal qawli gururan suna nan suna yi wa kansu ishara da wayar da kayan da za a yi su ci gaba da yaudara da kuma ha'intar mutane sukan fito da salon mabambata wani ɗagutun kana zuwa gunsa da nufin ka zo ya bincika maka mene ne yake faruwa da kai kullum sai ka yi hatsari me yake faruwa ne abin hannunka yake karewa kana zuwa sai ya mika maka ƙurani ya ce buɗe in ka buɗe sai ya ɗauki wani abu sai ya saka a inda ka buɗe sai ya ce to kai alwala kai sallah in kai alwala kai sallah sai ka dawo duk yana kallon ka yanzu kaga ya yaudare ka na farko da littafin da kai imani da shi na biyu ya haɗa maka da cewa kai sallah to daga nan sai ka ce a wannan aikin sa zai ci sa ma yake abauta wa Allah kai kuma abin da baka sani ba shine zuwan ka gun da kai ka yadda cewa zai gaya maka abu ka bi yanzu ka zama mai bauta wa ɗagutu domin shi yanzu zai maka wai hanya ne na ya gano maka hanyoyin da me yasa Allah yake jarrabar ka ba zai hana Allah jarrabar ka ko ai shi ne ma'anar abu Allah ne yake jarawa ka kake samun tasgaro in ka fita ka je ka kaci kasuwar kaza ka kafin ka dawo an tare ka a hanya an bashi an kwace daga cikin da kai ka sake dawo a shagari ka ci kasuwar kaza kafin ka dawo an tare sai wai bari a hana Allah aiwatar da wannan jarabawa da yake maka ne yanzu dan ana maka fashi zai hana ka cin kasuwa ne a'a bai kamata ya hana ka ba saboda arziki na Allah ne shi kuma dan fashi mai sabon Allah ne idan ka riƙe Allah madaukakin sarki din kana addu'a sai kaga sai bayan ku wuce ayi fashi ko kuma kafin ku zo an yi fashin an tashi ku zo ku ga mutane a daidaice suna cikin dimuwa su ce muku ayi fashi aka yi mana nawa aka samu wanda su hakan takan faru da su an yi fashin sannan sai su ko bayan sun wuce sai ce bayan wucewar ku kadan aka yi fashi ba ko komai suke yi ba addu'a ce kawai sun rike Allah malaukakin sarki sun rike Allah ɗaya shine mai samar da tsaro shine mai samar da arziki don haka sai Allah ya ba su tsaro da kariya da ba da bayan su sai ya zama da dume nufin su da da mungun nufi sai ya zama Allah malaukakin sarki ya sanya masa toshiya a idanunsa su kuma ya ba su kariya da ba da baya wajen Allah min baina aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun sai ya zama na ba mu iya cutar da su face abinda Allah malaukakin sarki hukunta zai faru a kansu kuma wannan shine abin da ya kamata duk wani mutum musulmi ya sani babu abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta cewa zai same ka kuma ba wanda sai canja wannan kaddara taka sai shi Allah ɗin idan Allah ya so yakan iya canja abin da ya hukunta akan bawa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara idan kana yawan addu'a kullum kana kokawa Allah bukatunka to ɗebe shakka Allah madaukakin sarki zai sauta maka wasu abubuwa na ibtila'i haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ya ce layi guni haɓarin min ƙadare hattara ba ta maganin ƙaddara wato taka tsantsan ɗinka ba zai magance abin da Allah ya ƙaddara zai faru da kai ba walakin na du'a amma addu'a ko kawa Allah ko yaushe ya fuhu yana amfanarwa limanin salaga abin da ya sauko ya riga da ya faru sai ka dage ana addu'o'i to Allah zai iya cire shi ya rage magnet ya rage girman abu kuma lam yanzu kuma yakan magance abin da ma bai sauko maka wani bala'i tun da ka lura cewa ya yi fita da kai sai ya yi maka fashi to ka koma ga Allah ka yi ta addu'a to sai ya zama da ka fada cikin sahun wanda kafin a yi kun wuce ko kuma bayan kun wuce sai a yi ko bayan an yi an tashi sai ku zo sai kun zuwa ce ai ba a jima da gamin fashi ba ana addu'an ka ta cike ba yana da kyau mutane su riƙi wato yin addu'a ga Allah madaukakin sarki kuma kada mutane su koma neman nasara da neman kariya da tsaro a wurin dagutu wannan abin yakan sababa wa mutane fadawa a halaka ta dindindin shi yasa da Allah madaukakin sarki yace awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat sai yace ulaika ashabun nar hum fiha khalidun me yasa ya zama sun shiga wata ba za su fito ba saboda suna fito na fito da Allah kaga hukuncin su yazo daidai da hukuncin masu cin riba hukuncinsa ya zo daidai da masu cin riba da Allah malaukakin sarki yake yi bayanin maciya riba a cikin suratul baqara allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatan min rabbihi fantaha falahu ma salafa وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها كالدون Allah da yake magana masu cin riba sai ya ce in sun shiga wuta ba za su fito ba amma mai dalili ya faɗi illa ɗin gaba ya ce zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba to kamar haka ne shi yanzu mai zuwa gurin boka ce maka yake yi ai duniya sai ka tashi ka tsaya akwai makiya akwai yan masada kai ne zaka tashi ka tsaya ba Allah bane zaka tashi ka ka roki Allah sai sai ya kare kai din ne zaka tsaya ka yi wa kanka komai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'a da ya kamata mu rika koyaushe ta zamo linzamin bakin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna yawan fadi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta wannan addu'a kana yawan yin ta duk wani tarnaki da ka shiga zaka ga kawai Allah na warware maka ba tare da ka shirya ba ba wai sai kai shiri ka warware tarnakin ba kawai gani zaka yi abun suna ta yayewa suna gode har ka fito daga da baibayin da ka fada ciki Allahumma rahmataka arju ya Allah kwadayin ramanka nake kullun ina shauki in fada cikin ramanka ya Allah fala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka banna ce ni ne zan yi wa kaina ko da rufe ido bude kada ka bari a ce ni zan yi wa kaina wani Allah ina buƙatar kai mini komai bani da katabus bani da ƙarfin iya komai sai abin da kai mini wa aslih li sha'ni kullahu ka kyautata mini sha'ani na gaba da bayansa kar ka bar wani abu ce ni ne zan yi wa kaina la ilaha illa anta Allah kai ne ba abun bauta bisa cancanta sai ba kai kai na riga a matsayin ilahu Allah ka bani tsaro da kariya wannan addu'a yana da kyau a ce mu rike ta kar mu ke wasa da ita Allah madaukakin sarki ya yarda da kuma nan za mu ja birkin karatu saboda lokaci idan Allah mai kowa mai kowa ya yarda gobe za mu ci gaba da rayar da muka tsaya abin da muka faɗa ya zama daidai muna addu'a Allah mai sarki ya sanya albarka a ciki abin da muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya fahimtar da mu kuskuren ya ba mu ikon gyarawa muna roƙon sa kuma ya ci da fahimtar kurakuran cikin zukatan mu akwai tambaya ko ƙarin bayani na'am na'am